إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan wuri markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 437 wanda ya dace da ɗaya ga wata na hudu shekara 2016 a wannan mukaddama ko darasi namu wannan shine darasinmu na biyu cikin kissar musa da fir'aun darasinmu na biyu ne insha Allah yan uwa a sati da ya gabata cikin darasinmu na harko na wannan kisa bayan mun kare bayani yan uwa sun bujiro mun da tambayoyi wanda suna da alaka da abin da aka saba ji na kisoshi wanda ake ji a wajen tamsirai ko tafsirai na kun san abin da yake da alaka da annan musa alaihi salam shi ne jigo na banu isra'il na attaura mun yi bayani iya kumshe da kwashe-kwashe masu yawan gaske labari wanda babu gaskiya babu tabbas kansu don haka tun farkon bayani muka yi bayani cewa za mu yi ƙoƙarin kaucewa isoshi wanda suka shahara za mu yi ƙoƙarin wadatuwa da alƙur'ani don ƙur'ani shi ne ahasanul ƙasas mun asirka min Allah qila mun asirka min Allah haditha Allah shi ne mai gaskiyar magana da haka ƙur'ani shi ne kisa ta gaskiya sa muke so don mun ji so da yawa mun ji wannan kisoshi tun muna da muke ji ina kama ta kidan an koshi ma da sun koshi ne muke so a wannan sabon usulubikin namu mu yi kokarin wadatuwa da alƙur'ani ko da mun kawo ta ƙur'anin ba a yi bayani wannan ba ƙur'ani ba ne saboda me yasa yan uwa idan duk mai zuwa wajen tafsirai na da ko tamsirai zaga mutane in suka je wajen karatu suka dawo ba sa iya bambance maganar Allah da Qur'ani da tarihi bisa ganewa kuma ce ai a wajen tafsiri an ce kaza ba tare ba da gane wanne ne bayanin na alqur'ani wanne ne na kisoshi da aka hudi wannan shi wannan hadafin yasa ma ina ga wannan marganyi Allah ya kai shi gafarta mishi Abubakar Mahmud Gumi dalilin yin raddul azhan Abubakar Gumi Allah ya kai shi ya raddul azhan dalilin yace me me raddul azhan me do da hankula ila ma'anil Qur'an zuwa ga ma'anar Qur'ani me sai wannan bawan Allah yayi wannan karatu wannan littafi nashi saboda yace ya tashi cikin wata duniya wadda mutane sun cika kansa kisoshi za a zo ana karatun alkur'ani tafsirin qur'ani amma za a shiga wani daji a shiga kisoshi mai ji bai gane me qur'ani ke cewa me kuma wannan labarin ke cewa ya aka gama kissa ta gaskiya da ƙarya aka cakuɗa da alkur'ani aka sa ganewa shi yasa kenan yayi wannan littafi raddul azhan dan medo da hankula zuwa ga ainihin ma'anar alkur'ani ke shi da muka ta sabon usulubikin mu muke so wannan kissa ta annabi Musa da Harun annan Musa da Fir'aun muna so mu da tada alqur'ani dan qur'ani ya kawo kissa babu kissar da aka kawo irin ta annabawa mun ce muku a wuri daban-daban 130 da shidda aka ambata Musa a cikin alqur'ani na kenan shi yasa kenan wata kissa har ya kawo mun ayaji labari lokacin da aka dauko akwatin wannan wanda wani ya wanda zai akwatin ya zo ya ga Fir'aun ya kurmuce ya kasa fadi da wani magana ta ce ayi kowa ayi taga duk wannan irin wancan ne eh duk irin wancan labarin ne ke muna ga alhamdulillah qur'ani insha Allah mu yi kokarin ba da hakan ga qur'ani kuran Allah taimake mu ah wani ya mun tambaya kan mas'alar da aka cewa a wahaina ila ummi Musa an radi'i wannan cewa mun yi wahayi zuwa ga uwar Musa akan cewa ta rene shi wannan tambayar da ya bujuro min da ita shin wani irin wahayi ne eh magabata sun yi maganganu wahayi ilhama ne ishara ne waye duk maganganun da ake kewa-kewa da kansu an san dai maganar ba a dangana annabta ga uwar Musa sallam ga Maryam ga uwar Musa kai ba iya cewa ba annabiya ce kenan dan an ce ma wahayi ne aka yi ai sun kawo kamar ina ga Imam Shokani ya kawo dalilai haka na ga Ibn Kasir na babbar Imam Shokani haka Imam Qurtubi cewa ai dalilai sun tabbatar Allah subhanahu wata'ala kan aiko da wani mala'ika zuwa ga wani kun ba annabin Allah bane misali kisa sananna cikin bukhari ko musulun kisar wa'annan wannan makaho da mai albaras da kuturu da mai kora da mai sankoko wanda aka jaraba da wani mala'ika ya zo musu tambayoyi ko kai mai kake so wannan raƙumi wannan saniya wannan ƙayan dabbi ko wani kisa sarara ne kaga anan ai wani mala'ika ne Allah ya ko haka ina kisa sananna tabbatata wadda annabi ke ban labari cikin al'umma kafin mu wani bawan Allah ya ta yi ziyara zuwa wani gari na ɗan uwa soyayya ta addini kurin so don Allah wani bawan Allah ziyara ya kai wani gari daga garinsu zuwa ga wani ɗan uwa na addini yana zuwa bakin garin wannan garin sai ya game da wani mala da wani musulman kamar siffa ta mutunci a bakin garin a tsaye da ya zo ya tarye shi ga da malam ina zuwa zani wannan gari me za ka yi sai zani wajen wani ɗan uwana a wannan garin don an gan shi ya ce kana da wata masalaha ne da kake zuwa ka kare a ina san shi ne kurin don Allah ya ce ni kuma Allah ne ya aiko ni in gaya maka dalilin san da kake ma wannan bawa don Allah shi ma Allah ya soka kaga nan Allah ko mala'ika kenan ita ma Musa zahirin magana Allah ya aiko mata mala'ika da sakon shi kirele shi in kin ji tsoro ki sa cikin akwati ki sa cikin ruwa makiyinki makiyina zai ɗauke shi kashi da bayani Allah zai maido miki ɗanki aka ba ta umarni biyu hani biyu bushara biyu ko aka bata umarnin bashi nono in ta ji tsoro ta sa cikin akwati kenan umarni biyu hani biyu kake ji tsoro kake bakin ciki bushara biyu za a maido miki ɗanki kuma za mu sa cikin manzannin Allah wannan hanya ce ta wahayi Allah ya kawo mala'ika ya ba ta labarin shi da zahirin magana kinan wanda ya bi mu a kisar da ta gabata ta farko muna ina ina muka tsaya mun zo don mu tashi akan abin mun zo daidai inda alƙawali da Allah subhanahu wata'ala yawa uwar Musa na maido mata ɗanta Allah ya cika wannan alkawali a gajeren lokaci ya je gidan fir'aunan ya ki shan nonon kowace uwa sai da aka maido shi bayan al'uwar shi ta je nema ta ba su ishara za ta kai su wani gida aka yi katarin kawun wani musa yaro ya kama nono ya rike sai ga wannan yaro da ake nemi shata nono da babu yanzu an samu kuma a nan alkawalin da Allah yi ya ce don ya bada ma fir'auna da hamana da rundunarsu abinda suke gudu zai wa kana da cikin bani isra'ila ya zamanto wannan yaron da yake gudu yake kashe ɗiyan mutane ya zamanto shi ma zai biya kuɗin renon shi zai gatanci a hannun shi a hannun shi zai girma Allah bada ma duniya abin da ya so ke yi yanzu kina muna daidai nan ne Musa ya komo hannun baban shi yawa me yasa muka rike wannan kissa su da kasa zamu bayani dogo cikin ta saboda ita ce ta kawo farkon al'amarin har ya zuwa wani lokaci na girma sake muka dauki kissa wannan ta su ta kasa dan ta dauki bangare mai girma wanda a wani wuri ba aka ban ba cikin ta kisa zamu kare mas'alar Musa har ya zuwa bakin wahayi bakin maganar Allah to kuma shiga wasu surori daban-ban da su ban da wannan insha Allah yanzu kenan za mu kaddara ga kanan a kan wannan kissa kana shuraren ya zata kuɗa kana Musa sai Allah ya gaje ta kissa Qur'ani yanzu an gaya mana ya zo hannun ushi shikenan yanzu Allah subhanahu ta'ala sai ya ɗauko mu daga maganar Musa a hannun babashi ya zamana ya girma an yi reno ya ɗan gata gidan fir'auna ya ce sha a ciki yanzu kuma Allah ce wallan ma balaga ashuddahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين na'am yanzu Allah subhanahu wataala ke gaya mana walamma balaga ashuddahu wastawa atana hukuman wa ilma lokacin da Musa alayhi salam yanzu an zo lokacin ya balaga ya zama namiji ya kai wata marhala an ce mana balaga ashuddahu an ce lokacin balaga kenan ya zama namiji wastawa ya kai matsayin lattijo zuwa shekara arba'in ziki nan an ɗauke ma shekaru da yawa na musa alaihissalam za a baka labarin lokacin farkon gugurmayya lokacin gugurmayya ta farko da mutu wani kisa tana karantar da kai darasin gugurmayya tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu musa alaihissalam gashi nan ya kai tsakar ƙarfin shi ya kai mutum magidanci za mu ce Allah ce a taina hukuman wa ilma mun ba shi hukumci da ilimi nan malamai na sabanin me ake da hukuman wa ilima shi ana ne fa'inta da ilimi hikima da ilimi ko ku annabta da ilimi masu ɗaukan cewa suna tsayawa kan ana ne hikima ta musamman da ilimi ganin wai wannan ana baka wani labari ne kahin musa salam ya samu wahayi kenan abin labarin hikima ce ba annabta ba a wasu na ce a nan Allah subhanahu kamar na ibn kasir ana ba mu labarin matsayin Musa alaihi salam da labarin shi gabata wannan bawan Allah lokacin da ya kai wata marhala ta cika ya zama makidanci Allah ya bashi annabta da ilimi yanzu kuma ya shiga maka labarin yaya abin ya wakana kinan akan tafsirin guda biyu masu ɗaukan hukuman annabta ce da ilimi ke sai ɗaukan wannan aya ta farko tana ba mu labarin matsayin Musa bayan farkon lamari ta kun a shiga mu labarin yadda abin yanzu masu cewa a ana ni hikima ce da ilimi ba annabta ba kiran labarin zai zo ne akan wannan magana ta me aka ce akan annabta in aka ce annabta ce kenan labarin abin da za a yi ne a gaba labarin abin da zai a gaba ne kenan aka ba mu labari ba tare da yake da aya ta gaba idan aka ɗauka hukum mana hikima ce ta ilimi da fahimta kenan iya alaƙa da ayar da za mu karanta a gaba yace Allah ya ce kenan walamma balaga ashuddahu wastawa atana hukuman wa ilma lokacin da ya kai tsakakkarhin shi yadda ya zama mana latijo mun ba shi hukumci mana anan za mu ɗauka annabta da ilimi Allah ce wa kazalika najzil muslimin haka muke sakawa masu kyautatawa kina anan sakamako ne Allah mai na kyautatawa da yayi wajen nake kina ana ana karanta da mu Musa alaihi salam kina ya busu matakai na rayuwa kafin wannan lokaci na kyakkyawan hali na gari yanzu kenan Allah ya ba mu labarin harkon lamarin Musa alaihi salam bayan ya girma ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين نعم yanzu nan iya karantar da mu da cewa duk da an gajarta mana kisar Musa da yarinta kina Musa ya tashi yanzu tuni iya cikin barazana lamarin shi ya bayyana ya kai yana guje-guje iya tserewa makircin fir'auna tuni kina an fara tuni ya fara shiga matsala da fir'auna ko rundunar fir'auna da Allah ce wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min aliya ga Musa ya shigo gari lokacin da mutane suna cikin hutu masu cikin mana gafala ba kowa kan titi ke na mutane kafa ta rage ta ɗauke tunan kafa ta rage wasu na kara ca da ranar lokacin barcin rana a wasu cikin dare ne shi da alakul halin allah ce ya shiga wannan gari lokacin da mutane suna gafale kinan ba lokacin yawo kai da kawowa ba balle a gani kinan iya cikin tsoro musa ya shigo gari cikin lokacin da kafa ta ɗauki lokacin da ya shigo gari fawaje da fiha rajulaini ya qatatulan iya shigowa sai ya samu wasu mutane guda biyu mazaje guda biyu suna fada wannan mutane guda biyu yace hada min shi'atihi wa hada min aduwi mutane guda biyu Allah ce daya daga cikin kabilar shi daga cikin mutanen shi kenan banu isra'il kuma wahada min aduwi kuma ɗaya daga cikin 'yan adawa makiya kenan fir'aun wannan kenan baki bude ne kenan kenan ɗaya isra'ili ɗaya baki bude haka isko ana rigima wannan hali wata mutane fastagasahu alladhi min shi'atihi alla alladhi min aduwi sai shi dan uwan Musa kenan isra'ili da ya ga Musa sai nemi agaji Musa ya taimake shi ya kama mishi akan yakar wannan dan adawa nasu kama mu Musa kamata ta yani ana fada wannan kama maka amma mai tarayya yace haka ya ga wannan dan uwa nashi ya nemi agajin Musa fasta ka tada zimin shi a ta'ala bin adu ya nemi agajin dan uwan shi kenan akan wancan makiyina shi kenan ya kama mashi mai tarayya su gama da shi to musa kenan ya amsa wannan kiran musa ya amsa kira na zuwa agaji ga ɗan uwan shi zuwa ga wannan arne kafiri mai wata gumaka fa wakadahu musa faqada alai musa an ce ya kai nushi kuto wakar an ce da kuto ne wasu sanda shi ne musa ya biki shi da hannun ne kuto ne mishi sandan ce ne musa ya biki bayan bugewa faƙada alai kuma ya kashe shi an ƙare an ƙare ɓanna ta ƙare to wannan musa alisalam iya buge wannan mutumin iya faɗuwa iya mutuwa wannan iya karanta da kai musa ba ni ya kisa ne don iya ga ya mutum ya ce hada min amal shaitan hada min amal wannan iya daga cikin aikin shaitani kenan shaitan ne yaudare ni ne wannan kisa kuma innahu mudil aduwun mudil mubin daman shaidan ga mutum makiyi ne mai batar da mutum kuma a hili ne karara shaidan makiyi ne ga dan adam kenan mudullin ne kuma ma'ana aduwun ne mudil mubin yanzu kenan Musa alayhi salam ya gano kuran shi ba ni ya kisa bai amma ta kama yayi kisa me yau me yanzu Musa me yace
qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim yanzu Musa alayhi salam ya yi tadaruk gano kuran shi kai tsaye qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ya Allah ni dai na zalimci kaina mana na yi laihi na kisa na kirin musa salam ya ɗauki laihi ko kure na kisan wannan baki ɗaya duk da menene an ce duk da ɗan adawa ne kafiri ne ba cikin yaƙi ake ba ana cikin zaman lahiya ne ba a halin yaƙi ake ba kenan bai dace ba a ce ya kashe shi wani shi ya kanta da kai ko da kahuri akwai halin yaƙi kuma akwai da musulmi zai iya kashe kahuri na amana musa kuma ya laifi wannan a cikin addinin musulunci ma akwai wannan akwai kahurin amana akwai wanda yake musta'aman akwai mu'ahad akwai zimmi ko mun bayan cikin musulunci kafirai iri-iri ne akwai kawuri wanda yake zama a cikin ku an ba shi amana zama ko kawuri a ƙasar shi kawuri ne an ba shi dama ya shigo da wani abu duk wani an hana ka kashe su kina musa a takaice da ya kisa ba kan ka'ida ba sai ke neman yayiya qala rabbi inni zalamtu nafsi ya allah na zalunci kaina faghfir li ka gafarta min kurakuraina kuma Allah ce fagafara lahu Allah ya gafarta Musa yanzu an kare abin da ya wuce kuma ce kuma innahu huwal ghafurur rahim kuma dama Allah mai gafara ne mai jin kan bayin shi ne wannan siffar Allah ce duk lokacin da bawa kai laifi kai gaugawar komawa ka nemi gafara Allah ne ya karanta da mu bawa a kullum in kake jinkiri da kago na kukuranka maza maza ka tuba duk da ka gano kanka cikin kure kake jinkiri kai zai ka tuba ga Allah shi kuma Allah mai gafara ne mai cin kai na gabayin shi yanzu wannan lamari na kisa ya kare Musa ya kashe wannan baki bade kuma ya nemi gafara Allah Allah gafarta mishi kuma hemi ya shiga hemi قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين yanzu Musa alaihi salam ya ce qal ya Allah qala rabb bima an'amta alayya ya Allah dalilin wannan ni'imomi da ka muni na Musa alaihi salam ya yi godiya ga ni'imar da Allah mai ku diwa ku san matsayin Musa tashin shi ya tashi cikin hadari na adawa na wani mai karfin mulki wanda iya nema ya gama da shi tun farko Allah ya kare shi ya zo halin a hannun wannan maki maimakon a hallakar da shi heba ake karrama shi ake mai gatanci yake gatanci a hannun maki shi ba mai taba shi ba mai tankara shi dan gata haka ta cikin wadata uwayen shi a cikin wadata dan alaƙa da fir'aun Allah dalilin ni'ima da kamun ya Allah balan akuna zahiran mujrimin bazan zaman ba mai taimakon miyagun mutane mabannata wanda mutumin mabannaci ne mana nan ya yi turunkon Musa ya sa Musa kitsa suka Musa yake alkawari ba zai ƙara taimakawa ba wani wanda yake mabannaci a haka ya alkawari kuma me yawa kana bayan haka فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين نعم نعم الله يرحم الأبارن musa alaihissalam ga shi nan yanzu a cikin garin masar ya shiga wani hali daman da matsala wadda ya zo cikin tsoro ko kuma yanzu ya kisa ya kashe ɗaya daga cikin 'yan gari 'yan gata kuma daman daman shi ce nan musa ya bayyana halin shi ya bayyana a dawo shiga addininsu yanzu a cikin matsala yanzu kuma a hili ƙarar da musa ya kashe 'yan gari wanda ba a yi komi ba matsayin fadarar sa'ayi a garin masar yanzu kuma ya kashe ɗan ƙasa shi Allah ta ce fa asba fil madinati khaifan yatarqab ga Musa nan fa asba fil madina ya waye gari a cikin garin wannan garin Masar khaifan yatarqab ya waye gari a halin mai tsoro yatarqab yana tahiya yana waiwaye ya diba nan ya diba nan iya wange wange iya tahiya yana wange wange a cikin gari ka aje a ganshi ka aje an gano haka yawa gari cikin halin tsoro a cikin wannan gari khaifan yatarqab iya cikin wannan tahiya cikin halin tsoro fadar da tattara hubin amus sai ga wancan isra'ili wanda ya nemi tarayya ta musa ya mai agaji a kan baƙible ya gashi ya satariku iya neman agajin musa kuma eh shi daman can ya sa musa kisa yanzu kuma gashi idan ta mai da Musa cikin wani hali shi kin ne kuma wannan wanda ya nemi agajin Musa a jiya yanzu kuma ya gashi da wani kuma iya neman agaji qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin Musa ce kai dai mugun mutum ne hallakakken mutum ne a fili in ba annabi jiya ka sa ni wannan halin kana faɗa na je ni biki na kiza kuma yanzu kai ne dan wannan menene duk da cewa wannan maballaci mai laihi ne ɗan wa duk laihin musulmi ne duk laihin musulmi ne ga kafiri wa za ka agazawa musulmi har a dole ya kaga shi musulmi ne ina musulmi ne wannan kafiri ne to duk da wani abin da amma Musa ta wani wani mawadaci ne maballaci ne to amma ya nemi agaji zai bar shi cikin halin matsala magana kenan yanzu ya nemi agajin Musa Musa ta bata mai kai dai innaka ladul mubin kai dai maballaci ne kuma a hili karara
to yanzu kenan Musa kuma falamma arara ne tushi فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
yanzu Musa mun yi bayani duk da wannan maballaci ne amma da kawo yi zikir ya bari a wa musulmi illa duk da Musa mun bayani da farko Musa shi ba niyyar kashewa ba ce yayi a bugu ne na karaba shi dan uwanka eh ya buke shi ba ne kisa ba to yanzu Musa salam falamma arad an yabta shi bil ladhi huwa adu lahum lokacin da Musa yayi niyyar an yabta shi bil ladhi adu lahum da yayi niyyar ya bigi wancan dan kenan ya Musa ya tanka ya da Muhammad agaji zai agaji wannan ya tankari wancan baki baki a lokacin nan kala ya Musa shi wancan da Musa ya maka shi kai dai mabannaci ne kai dai halakake mutum ne to Musa ya dace su sai shi wannan Isra'ili yake tsoron shi Musa zai bigi sai tuna sirri a lokacin nan da Musa ya niyyar bike wancan dan adawa tasu qala ya Musa aturidu an taqatulani kama qatal kama qatal lamsan bil ams Musa so ne kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai a jiya wani da kaga ka haka nan shi nan malaman mafi yawan jamhurin malaman tafsiri suna cewa wannan magana ce tawa waye ya san Musa ya kitsa jiya baki ne ko ba isra'ili kenan wannan isra'ili wanda musa shi ne ya yi ya bige wancan musa amma shi da kibai da gaskiya musa ya mai wada he tsammanin shi za a bige he tonan asiri ce ya musa kan a tura da katolin kana so ka kashe ni ne kamar ka kamsa min amsa kamar yadda jiya kai kisa a tura da katolin kana so ne ka kashe ni kamar ka kamsa min amsa kamar da kai kisa jiya zikirin nan ya tona asiri na musa dama musa kenan jiya nema da ake waye jiya kisa kenan musa ne duk da ina ganin imamu shaukani iya cewa ayyakan yi shi wannan baki bude ya sami labari ta wata hanya musa kisa ya ce musa wai a zahirin ayal shi ya kai amma gaskiya jamhurin malamai suna kan cewa wannan asiri ne tsakanin musa da wancan isra'ili na kisa da musa yi kinan za a nan shi tsammani ya musa zai wada shi sai yawa musa tonan asiri kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya zikin magana ta hutu a hili ya ce in turid illa an tukuri jabar fil arab kurin musa kai daman kurin mun waka so ne kake ka zamanto mabannaci mai tsaurin kai a saman kasa wa ma turu an takuna min musulmi ba ka son zama na gajiwa yanzu kenan kaga ya yi juyi yanzu ya wato na asiri kuma iya zargan Musa da banna can Musa ta ce mishi na kala gaurin mubin a yanzu Musa ne wannan ci Musa ne mai kisa shi kuma Musa ya yi kisan saboda shi man ya zo ya wani masa tona asiri kuma gabatanci ga Musa alaihi salam cewa Musa kai dai mabannaci ne ba ka neman gyara yanzu kenan ta ɓaci ta bayyana musa alaihissalam labari ya kai shi ya kisa ƙarrahi yanzu miyau kana
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك فاخرج إني لك من الناصحين na'am yanzu kenan Allah subhanahu wata'ala ya gajarta mana labari da yanzu Musa an tabbatar mana asiriyatu ya tabbata Musa shi ya kisa wanda ake neman mata wanda ya kisa Musa ne to yanzu tuni kenan labari ya kai fada ya kai fada Fir'aun Musa ya yi kisa shi ne da ake nema shi ne wanda ya kisa yanzu an ɗauki alƙawarin maza-maza a nemo shi a kashe eh maza-maza a kawo shi a yi kisasi sakamakon kisa da yi to ana wannan labari kenan zaka labarin ya ce Allah ce wa ja arjun wa ja arjun min aslan madina sai ga wani mutum ya zo daga can ƙarshen gari misali in Musa ya wannan kotan wani daga can ƙarshen gari ya taso da gudu ya ba Musa labarin abinda ake tattaunawa akan shi nan wasu ce hizkilu shamun wanda rajul mai fir'auna shi ne Allah ce wani mutum rajul ne waje a rajulun min asam da wani mutum shi ya ce inda da fa'ida a ce shamun ne hizkilu ne talut ne Allah ya ce waje a shamun wasu hizkilu Allah ya ce ba ko Allah ce waje a rajulun yasa ko da ka huta aka kaba kanka wala kawai shi kashe kwashe kwashe wani mutum kurin Allah ya ce sai ga wani mutum ya zo ya sa'a iya gudu da gaugawa yanzu kenan ya kawo musa labari ka hanyar cimma musa ya gaya musa ga halin da ake ciki ya sa iya gaugawa ya ce ya musa ƙala ya musa inna na mala ya ta nuna duk inna na mala mana manyan gari ke na shan wada ana nan ana kulla-kulla ana shawara a kanka ya ta nuna duka suna shawara a kanka kuma shawara ya katulu ana shawara ne yadda za a samu dama a kashe ka ya katulu shawara ke don haka ita musa fakhruj maza maza musa ka huta mana ka bar da fakhruj ka huta inni laka min nasihin ni kuma tabbas musa ina daga cikin masu maka nasiya inni laka min nasihin ina daga cikin masu ma gaskiyar magana maza maza ka bar garin wannan zikirin musa dole bar gari yanzu musa ya ji shawar da ake ana neman a kashe yanzu mai Allah ya ce fakara da minha فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
yanzu musa kai tsaye fakara da minha kha'ifan ya tarakam ya ga musa yanzu ga musa yanzu ya huto ya biyo ya huto da gari Musa ya huta daga wannan garin haifan cikin halin tsoro ya tarakab iya wange-wange ya diba nan ya diba nan ka a ganshi ya cikin halin tsoro ga mutum da mutum ya kware ya yi kisa zai gudu ga shi cikin halin tsoro ya hawa an gama labarin Musa ga halin shi haifan kuma ya tarakab iya iya wange-wange haka ya hutu ya huta cikin halin tsoro ya tarakab to amma kai tsaye yanzu ya koma ga Allah qala rabbi ya zikin ya koma ga Allah rabbi na jirgin na kama zalimin ya Allah ka tsiratar da ni daga wannan mutane a zalimai shi ne halin kullum bawa ya koma ga Allah duk ka shiga wani hali in muna hali ne gamu ka tashin farko koma ga Allah ko shi madogara koma gamun farko kun koma ga Allah ta kasa matsala koma ga Allah ko rabbi ya ubangiji na jini nulkamu zalimin Allah ka tsiratar da ni daga waɗannan mutane a zalimai yake Musa ya yi bankwana ya bar garin masa shi ke ziyatan kari na lacin ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
na'am yanzu Musa alaihi salam ya huta daga Masar Allah ce walamma tawajja tilqa madai lokacin da ya tinkari wajen madai nan kenan ya huta da ƙasar Masar ya shiga yanki zamaci na Palestine ko ƙasa ta Sham a wancan zamani da ya mana ya yi zuwa garin madayin amma duk da haka Musa yanzu ya bar garin Masar amma yanzu iya gudun batan kai ko shiga daji sai nan ma ya koma ga Allah qala asa rabbi an yahdiyani sawa sabil ita ya Allah ina fata Allah ka shiryar da ni kan hanya in ji akan hanya mana kai batan kai in kai ga daidai gar mana ya samu wajen wajen gudu ko wajen malaba walamma warada ma'amadin yanzu musa kama hanya kuma ya je cikin cikin daɗin gurmin daji ne shi ɗaya ba kowa yanzu musa an takata mata tahiyar musa daga masar ya fita ya tunkar madayin walan mawar da ma'a madayin iyakai wajen rijiya ko mashaya ta mutanen madayin a daidai wannan wurin waje da alai ummata minan nasu ya su ya samu wasu jama'a na mutane ya sukun suna shayar da dabbobinsu kenan ya samu ta rijiya ta garin madayid kayi ya je garin ya samu rijiya ta yan garin nan kenan shi ne farkon isa gari da ya je bakin wannan rijiya wa waje da min duni mar'atai ga mutane yan gari na shayar da ruwa amma a gehi daya sai ga wasu ɗan mata guda biyu ta zudan su na mata ba su shiga ba cikin sauran mutane sai ma suna kare dabbobinsu kasu game da sauran dabbobin 'yan gari musa ya kalli waɗannan 'yan mata da halinsu daban da halin jama'a ƙawar sai musa ya ga waɗannan 'yan mata ya gano rauninsu da dalilinsu da bukatarsu a nan ya ce ma haɗa ba kuma ku kuma meye maganar ku me kuke ciki ma'ana ga dukkan gari a wuri guda suna shayar da dabbobin su ruwa cikin jama'a ku kun ware ku kadai ma ka tsaba kuma meye maganar ku meye batun ku qalata la nasqi hatta sudriya mu suka ce mishi ai mu ba ma cakuduwa da sauran jama'a eh mata ne masu kame kai eh ba ma cakuduwa da sauran jama'a hatta su duru ri'a sai sauran makiyaya sun kare sun tahi ta mu mu zo mu sai da kajin kuma su ci ga maganin cewa aka yi yan mata ba maza ba ka jama da rauninku suka ce wa abu na shekun kabi babanmu na tice ne kenan mu babanmu bai iya zauwa da kan shi ja ruwa bai iya wannan aikin tsoho ne na tice ne wa abu na shekun kabi a nan ne malamai tafsiri waye wannan shekun kabir abinda ya shahara cewa shu'aibu an ce annabi shu'aibu ne amma wannan ibn kasir na cewa babu wani dalili ingantacce tabbatacce wanda yake tabbatar mana cewa annabi shu'aibu ya yi aiki da tarihi da abinda da yawa dai gaskiya shi da yarin jaz da maka cewa kurin yadda Allah ya ce shekun kabir sai a nan kuwa Allah bai ta shu'aib wa wa bura shu'aib ne ma san mutan ubansa shu'aib ne annabin Allah inda ya ce ha akwai wani abu da ba adam sa mace ubansa annabin Allah ne shu'aib annabin Allah ne shu'aib manzo kun baban mu latti ne kun shi ne illa su baban mu tsoho ne kuma ya zama babba ma tsoho kenan ya zama latti tsoho ya tsuwa duk da akwai masu kawo shu'aib ne kuma ya shahara muna magana ibnu kasir na kawo magana kuma kowa san wa ibnu kasir kenan cewa ne mu tsaya kan cewa suka ce babanmu lattije ne kwarai haka suka ga musa alaihissalam yanzu bayan wannan labari mai wakana فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Allahu akbar yanzu Musa alaihi salam bayan ya ji jajen wa'annan yan mata fasaka lahum kinan da shi ya doki dawainiyar shayar da dabbobin su agaji tunawar aiki agaji ya taimaka musu matsayin taimako ne ya kama ya ja musu ruwa ya shayar da su da wannan wanda buhun nasu fasaka lahum yanzu bayan ya shayar da su sun matawalla ilazin Musa ba kona gani sai ya koma gefe cikin wata inuwa ilazil ya koma cikin wata inuwa ya zama yanzu kuma ya zama kullum bawa ga Allah ya zama ko yanzu ya kare aiki ya koma inuwa ya zama gashi kuma ya addu'a qala rabb lima anzalta li min khairin faqir ya Allah duk irin abin da ka bani na alkhairi Allah ni mabukaci ne iya cikin halin gurba halin ba kunta da san kowa ba yanzu iya neman agajin Allah Allah mai agaji iya bukata alkhairi kurin ga Allah duk irin abin Allah ya kafa da kafin da alheri Allah ne dai mabukaci ne da dukkan alheri iyanan kuwa a wannan inuwa sai ga ɗaya cikin ‘yan mata فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
yanzu musa alaihissalam gashi nan a cikin inuwa iya jira iya jiran agajin Allah iya zamne faja'atu idahuma tamshi al-istiya sai ga daya cikin wa'ancan ƴan mata guda biyu sai ga ta tazo qalat inna abi yad'uk li yajziyaka ajra ma saqaita lana tace baba mana baban nan iya kiranka yace ka je dan ya baka lada sakamakon kyautata da kamana na shayarwa dan ya ma sakamakon wannan aiki da kamana majalisar lisan ko majalisar yace kiran baban ita ce iya kiranka inna abi yad'uk yace zai ka ai ajin masa kai talana baban mu iya kiranka dan ya saka ma ladan shayarwa da kamala yanzu Musa sallallahu alaihi wasallam ya amsa kira ya bi wannan yarinya zuwa ga gida wajen tsoho falamma ja'ahu wa qas ala al-qasas lokacin da Musa sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen wannan latijo kuma da wani tijin ne ya zo wajen wannan lattijo da alama labari fa qasa ala qasas wa qasa ala qasas ya ba wannan lattijo labarin shi kenan ga hali da yake ga iya ya hoto daga masar ne ga adawa shi da fir'auna ga abin da dindin labarin da ya kana baya ya ba wannan lattijo labarin cikakke na halin tsoro da yake ciki kuma gudawa yayi gudu ne da ran shi da an shawara za a kashe shi yanzu ga Musa salam ya gudu kuma ya zo ya yi barin natijan ga halina wannan labari da ya ba lattijo kala laka yanzu sai lattijo ce ma Musa salam kada ka ji tsoron komi na jauta min alƙaunin zalimi can addu'a ba musa ba addu'a yi rabu da jirin zama zalimi ne ba addu'a ku zai Allah ka tsira da addu'a ce kun kun addu'a ce kuma samun tsiyaba sai ya addu'a rabu da jirin zama zalimi na Allah ka tsira ta da inda kamta na zalimi kuma can ya addu'a Allah abin da tana alkhairi na bukata yarinya ta zo ta tayi da shi kuma tsoro da ya zo da shi sun ce mishi la taqaf kakka ji tsoron komi najatu min alqawmi zalimin ka tsira daga waɗannan mutane da kai gudu a zalimai ta ce nan bai cikin mulkin fir'aun nan ka tsira daga wancan azalimai ka tsira duka an ba mu zan zunu tsuwa ya samu malafa ya samu wajen gudun tsira eh to ya mace gaba
قالت إحداهما يا أبت استأجله إن إن خير من استأجرت القوي الأمين to nan yanzu kisar wa'annan ya zo gidan wannan dattijo baban wa'annan 'yan mata guda biyu kun Allah ce ya maratai 'yan mata ne guda biyu to zu wannan ɗaya ta zo Allah ce ta kiraye shi kuma ga ɗaya ƙalat ihdahuma ɗaya a cikin 'yan matan guda biyu ta ce ya ba ta ya baba ka ɗauki min wannan bawan Allah ɗan ƙwadago lebra mai aiki eh eh ayi ayi kwado ko mana yamma aiki stajiru eh kai kwado ko da shi sai take ga uban muhimmancin dokan wannan bawan Allah a matsayin ma'aikaci tace inna khadimul stajar alqayyud amin ai baba wanda ya kamata a zaba a doka ma'abojin mu'amala ayi kwado da shi tace mutum mai ƙarfi aji ƙarfi ne kuma al'amin kuma iya da amana nan ko da ta waccan kisa iya ta tana ta iya ce koma ba eh wanda musamman hal annabin Allah ma me dai tabbas iya da hali na gari kuma tabbas wannan aya kada ta wuratar da mu cewa ta ga halin ta ga amana a wuri eh tabbas ta ga amana duk da ba tafasi na me amana amma dai tabbas ta ga hali na mutum ne amin kuma ƙarhi ta gani da idanta ya jayo da ruwa na ce mutum kaza ke ɗaukar ruwan shi ɗaya ya yi duk wannan abin da mai yi ruwa amma kan mu ɗauka abin dan kan mu gama da alkurani shi da ana wani labari ya shayar da su ruwa kuma wannan mai rinya ta ga ƙarfi ta ga amana eh ta ga ƙarfi ta ga amana eh ta ce wanda ya kamata ka ɗauka mai aiki alƙawi kuma al'ami dinnan labari yanzu ga shi dai halin da yarinya ta gaya tsohonta halin wannan bawan Allah kina ya yarda yanzu me yace Musa
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين na'am yanzu latijo bayan shawara ta diye shi ya yarda yanzu ya tankari Musa alaihi salam kamar ce ga Musa nan a gaban shi da Musa qal inni uridu an umke ka ida bana tayya yanzu Musa bawan Allah yanzu ga manuwata ina so in arman maka da ɗaya cikin wa'annan ɗiyana guda biyu ɗayan wa'annan ma ɗiyana guda biyu na maka ɗaya a cikin su dinnan kadiba ta ce murata jabi dawo ma an zala bi gama ba wacece ma mutum na adam to wannan wacece layya wacece babbar ce karamar ce kaza kaza kaza ba kuka hala ya ka neman an ce nan wacece karamar ce ko babbar ce ya sunanta layya so ba wace ka ta nema sunan ka huta wata ce cikin ɗin ne ji cikin ɗin ne bi nan annan nan bawon Allah iyan shi biyu ne kuma mun dai an ga amana ana san mu'amala da amin eh kuma da halittin a musulunci babu laihi in ka ga mutum nagari kamar sai diyarka nan ke nan ruwan shi shi ne darasin a nan ne darasin ba sunanta ba ya ce kan wace layya ce wace ce a darasin wannan shi ne eh babu matsala ka nemi wani nagari a diyarka ba ka saba ce yanzu wannan natijo ya bujiran ma da musa asalam manufar shi ina so in arman maka da ɗaya cikin wannan ɗiya na guda amma ga sadaq ala an ta'ajura ni samani jaj ƙa'ida kai ƙasa da shekara takwas za ka mun nan hajji haji kusan aikin haji abu ne wanda zama na idan abin yake shekara shekara kuma muna maganar haji ɗan uwa wani aiki ne na annabawan Allah annabawan Allah na akwai na ga a amina wanda ya san abin mina masajid na mina wanda mai ake masajid khaif an kusan hawan zuwa jiwa iya nan annabi ki ga sahabbai wani masallacin annabi saba'in ya sallah cikin shi ya zo aikin haji annabi saba'in ko ne ya zo aikin haji wurin jiwa a nan yake sallah daidai zawal ya shiga wurin jiwa annabi saba'in ya ce sallah cikin shi annabi sallah aikin haji kayan annabi annabi su waye annabi cikin tahiyya suke aikin haji ta ce ya ce sabai kun ga ta wannan ta wannan dutsen annabi Musa ya biyu da da raƙumin shi ja iri kaza iya ƙara tana da gangaro ya bi tana tana annabi Yunus ya biyo ya bi tana da raƙumin iri kaza ya bi tana annabi ya ga sabai haurin annabi suka biyo annabi wa ne tana ya biyo annabi wa ne tana ya biyo yanzu ake hayi yanzu nan cewa kenan za mu yi alƙawari da kai za ka mun aikin ƙwadago na aiki na barance tsawon shekara takwas ya ce in a tamamta ashirin famin injin in ka ce goma ne kuma kai kenan in ka gyara ina son gyara amma dai ka'ida takwas ce amma in ka cika goma wani kuma daga wajen ka ne yanzu na latiju iya neman ƙari iya neman ƙari latiju iya neman ƙari takwas ne ka'ida amma in ka cika goma wa wannan abu ne daga wajen ka hadis ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ruwa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar da cewa Musa alaihi salam ya doki ajalin mafi tsawo wannan hadisi ya kawo shi mun kawo ya tabbata cikin sunna kenan annabi ya bayana Musa alaihi salam ajalin shekara goma eh shekara goma kada na arme mai ya a shahal almin shekara ta kwata kwata kuka aiki leburanci a baka diya sai da mata suna da daraja kwarai ya ce wannan shi ne abin da aka ɗauka tsawon shekara takwas in ka cika goma wannan famin indik kiran ba dole ya ce wa ma'aru da ana shuka alaik ku dole shekara takwas tun ba ban so matsa maka ban so matsa maka yan shekara takwas a wajen su kiran makon bane ba a wajen su shekara takwas ba ka iya ba na bane ba wajen shekara takwas kin da ya ce ban da nihin matsa maka wannan so matsa maka musa takwas ma ka ta yasa Da shi ya yi shagiru.
da ya yi shagiru ko ishirin ko ce wannan wace wannan banna nihin matsa maka ne ma'aru da ana shuka alaika banna san matsa maka a nan musa alaihi salam wannan alkawali da uba ya doka ya ce satajidini insha Allah min sadiyin a nan musa alaihi salam ya doki alkawalin cewa ni kuma in Allah ya yarda satajidin insha Allah kaga babu babu cika gaba an Allah ya yarda ni kuma zaka same ni cikin mutane na gari dan bisan Musa ba zalika ba yanzu kenan a cikin mu'amala zai gane mutum Musa ada bisan shi bace ba yanzu iya ta gaza alamu ne to yanzu kai ma ba shi ma uban insha Allah ta Allah ya yarda zaka zaka same ni cikin mutane na gari masu kyakkyawan mu'amala wannan shine yan uwa na magana kenan alƙawali na magana yarjejeniya na almi cikin tsakanin uba da da ba ne ba wani matsala komi kuma ba wani gajiyawa ya ce iko a'a dole musulunci ya tabbatar da shi yanzu musa kenan ya zo gida sai malamai ke cewa wannan iya cikin abu magabata kuma tarihi ya gwada a idan kana so ka wa mutum kusa a gari game da baibayi game armi madin mutum zo cikin ku garin ku in shi kana wanda bai ami in bai ami ba to ka kuce zo iya ba a wai gari kuma a gabe nan kudin sai kuma a gabe nan sai ba mai ce kudin sai gabe nan amma ka mai jiko ko ya je ya dawo ko ya je ya dawo zai mai karmi da ya aka bai shi aka da shi kira kare yanzu kenan latijo ya ga Musa ga munwashi shekara takwas in ka cika goma dan kanka kun bana ni matsa maka Musa da ke alƙawarin cewa shi kuma Allah ya da za ka sami cikin mutane na gari mai Allah ci gaba
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ينزو وانا ابن اكي na yarjejeniya tsakanin wannan lattijo da Musa alaihissalam qal Musa ce ma wannan lattijo bayan wannan bayani da yake nihi da shi ya ce zalika bai ni wa bai na ai mai jinaka dai tu fara wani alayya ni wannan alkawali ne tsakanin ni da kai na na sa yarjejeniya za ka ban iya zama aikin shekara takwas akan ka'ida na doli kuma ɗan gyara na shekara biyu in naso to wannan alkawali ne zalika bai ni wani tsakanin ni da kai ita ayyumal ajalin ka duk wannan ajalin guda biyu in ma na takwas na bukata in tahi na bukata an huta ya ishe ni ko wancan na shekara goma a cikin wannan biyan duk wanda na yi fala udwana alayya ba maganar ka ce a yayi kaɗan he na cika a daman ba haka maka aje ba dan fala udwana kenan babu nan a ce udwana kamar a ce zalunci kenan ba za a zalunce ni ba a ce he na cika goma mu tsaya kan haka ka yarda na yarda kuma a nan sai kulla maganar da cewa wallahu alama na ƙulu wakil wannan magana da muke ni da kai wani jajjeniya Allah shi ne wakilin wannan alkawali namu mun kulla alkawali da ni da kai kuma Allah shi ne shaida haka aka kare aka kulla alkawali yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala yanwa yanzu ga dai matsayin Musa ya zo madaina inda ya nuwa ya samu masarki ya samu gidan latijin kirki kuma ya samu iya da aikin da zai yi kuma abin da ya guje mana tsoron zalunci ya tsira gashi a wannan gida ya samu arme yanzu kuma Allah zai takaita mana wannan labari na gida na bayan arme sai kuma farkon kama hanya zuwa komawa gidan gwagwarmayya yanzu za a shiga farko ayi kuma su yanzu da za mu shiga cikin fafatawa yanzu musa ya kai karshe shi ya zama mutum ya zama gidanci yanzu kuma zai tankari inda ya fito shi ana tafi lamaka da mutan ajala
فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
yanwa sai ka tsaya a nan tunaninmu da yanzu muna nan gidan wannan dattijo da musa salam musa ya samu mata kashi a wannan gida a garin madayana yanzu in allah ga satin sama sai mu samu kanmu yanzu gamu a cikin ƙungurumin daji tsakanin madayana da masar inda musa ya fara samun maganar allah kuma ya Allah gaba sun insha Allah sai ka tun sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh